عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب الأرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
zamu tashi akan aya ta dari biyu da sittin da bakwai wanda zai karanta mana ayan Qur'ani shine wani sayyidi aliyu dan maulan mu shaida Usman Bauchi wanda zai fassara maulan mu shaykhul Islam Shaida Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara mu shehu lafiya akramakum Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله ولي حميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah da abin da Allah ya aiko annabi da shi duka ga umarni daga Allah an fi gomin ɗaya ba ki ba ka sabtu ku ba da zakka a cikin abubuwa da muka ba ku a wannan ita ce aya ta farko wadda ta wajabta zakka sauran ayoyi duka suna kwaɗaita da yin sadaka ne da taimakon miskinai da bazirai amma wannan ita ce farkon aya ta wajabta zakka an fi ku ba da min ɗaya ba daga cikin dukiyoyi wanda ma da zagnakun muka arzuta ku zakka ko ta noma ko kuma wato kayan abinci kenan ko kuma ta kudi ko kuma ta fetur ko zinariya ko azurfa ko rikazi duk da abin da yake na wanda aka yi fitar musu da zakka in ma aka yi na da kuma yana da duk abin da muka fitar muku daga bayan ƙasa daga cikin ƙasa su ne abinci iri-iri a ƙwayoyi da ‘ya'yan itace wanda suke karban ajiya wanda suke ana cin su suna karban ajiya wata shida وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون amma in an zo ba da zakan kar a nufi munanan abubuwa kaskantattu domin akan wajen daurin hatsi akan kasa hatsi kasa kashe uku wannan mafiya kyau a ce a ajiye su iri wannan mazakaita su ne abinci wayannan kuma ana kira su lunku abinda yake mai bai da bai da kwayoyi da yawa Allah ya ce kada ku ba da zakkan a cikin wanda ba da ƙwayoyin ba ce ku ba da zakkan cikin wanda kuka aje iri din ba zalla amma kar ku yadda ku ba da zakkan a cikin wanda suke masu da ƙwayoyi din wayin ba aka yi da kuma wala da yamma murkabi zakar kurmi muna na abubuwa wanda ba su da amfani ku je bi mutum bi kuna a cikin za ku ba da zakka waratun fi hali zai illa tauhido bi ko kai in kana bin mutane bashin dan muna suka zo za su biya ka sai suka ɗauko munanan dan muna ɗin za su biya ka da shi ba za ka karba ba da tun da kai ma ba za ka yi muna ba ya za a biya ka bashi da shi dan bai za ka bai wa Allah ka bashi daga cikin munana illa an tauhido sai dai an ba ku hakuri ko rufe ido ko rinza ido za ku iya karba wa'alamu ku san annan lazani Allah ganiyun mu abucin wadata ne ya wadata ga halitta gaba ɗaya da abin da yake halittar take bayarwa aminu shi abin godewa ne sama da ƙasar.
الشيطان يعدكم فضاياكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يدكم مغفرة من فضلا والله واسع عليم idan kun tashi ba da zakka din nan shedan zai sa muku waswasi karka yadda karka yadda wani ma zai zo karka yadda ka bayar wani ma zai zo mutanen nan za su mai da kai matalauci in ka ka ba wannan ka ba wancan ka ba kai bai zai saura hannunka ke dai ya sa masa ya sa maka wasu wasi in kana yi haka zaka tsaya ce ya ka fita anan abin hannunka duka ba mutane wa ya burgun bil wa ya ji ayyan wuce ku da munanan abubuwa rowa da hana zakka wallahu yadukum magfiratan minhu wa fadlan Allah kuma yana muku alƙawarin zai muku gabara in kun bi umarninsa zai ba ku farla duniya da lahira الشيطان يدكم البقرة ويأمركم بالفحشاء والله يدكم مغفرة من فضله والله جل واسع عليم من يلوى علمي ne mai yaron arziki ne mai yau komai ne masani ne
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب shi Allah yuti yana ba da alhikima da hikima man ya sha'uwa wanda ya ga dama hikima in ta zo game da alkur'ani sai ta zama kitabuwar sunna kitabuwar hikima sai ya zama sunnan manzon Allah shine hikima malamai wadanda suka ce a'a hikima da ilimin addini wadanda ce a'a ilimin da aka yi aka aka gane shi aka yi aiki da shi shine hikima kuma in ka dubi harufan hikima din sun tara dukkan arzikin rayuwar duniya hi ha garamin nan shine ha garamin noma kirasa hi kazabu kaulatan din nan shine nema ma mijayen nan shine miras gado tu shine tijara saye da sayarwa to waɗannan hanyoyi ne ake samun arziki a duniya ko dai noma ko dai nema ko dai gado ko saye da sayarwa amma yi wuta ne kima da duk wanda Allah ya ba shi ilimin addini ya ba shi ikon yi aiki da shi wannan bagar hakika ukiya an ba shi kairan kazirin alheri mai yawa amma yin zakar ba mai tuna wannan illa ulul babi sai ma buta hankula cikakku فقدنا ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصير وما أنفقتم duk abin da kuka bayar saboda Allah na dukiya na taimako ko ko zakkan farilla din ko sadakan taimakon miskinai da fukara'u fakirai da miskinai da marayu amma an faktun min khairin duk abin da kuka bayar na sadaka فلأنفسكم من نفقة duk abin da kuka bayar na nafaka na bayarwa saboda Allah amma faktu min nafakatin aw nazartu min nazrin ko ko abin da kuka yi ba ka ce nazaru abin da Allah ya ce yana so a yi amma bai ce tilas a yi ba amma sai mutum ya ce tunda Allah yana so a yi zai ba da lada ni ko bai ce dole ba ni zan na mai da abin dole a kaina kamar yadda muka mai da yanzu yan dariƙa muka mai da dariƙa wajibi akan ba Allah ne ya jabta mana ba Allah ne ya ce yana so a yi istighfari yana so a yi salati annabi yana so a yi la ilaha illallah yana so a yi zikiri safe da yamma ana yana so a yi zikiri mai ya muka shi to tunda ba zai gagare mu ba yana so to za mu yi mu wajabta wa kanmu sai ya zama farilla wanda Allah ya yanka maka shine farilla farillar da ka yanka wa kanka shine nuzuri wato ba kashe ma baktu min na bagadin abu da ka bayar da sadaka aw da zartu min na zai ko ko kai ba ka ce wa inna Allah ya alamu Allah yana sare da shi amma lil zalimin min nasir amma azzalimai wanda suke ba da sadaka su biyar da gori ko zagi ko bata mutunci ko ko masu sadaka don riya wannan sun zalunci kansu ba za su samu wanda ya taimake su lahira ya ba su kai ladan da ake bayarwa din ba
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
إن تبدوا الصدقات ونعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات إن كنت بعد صدقة أفيلي أفيلي كبت صدقة كبائر أفيلي da kyau wani ma imanin da ita wa in tukuwa in kuma ka bayar a boye to wa in tukuwa wato duwar fukara ko kuma ku ɓoye a ɓoye ku bai miskinai da fakirai in tuduwa biya musu auto in duk kuma bi su duri kuma auto duwa ya alamu Allah amma an gwabtun min na fagat na wani zartun min nazari wa inna Allah ya rabu wa rizal in tudu sadaqati wa ni'mahi wa in tukuwa wa tuduwar fukara ko kairun lakum amma in kuka bayar da aboye kuka ba miskinai da bagere ba wa kai lakum in haka ne shi ya bi muku alheri a wa tudu al fuqara wa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayi'atikum in kuna yin haka za mu gamar da zanubanku wa yaghfir lakum kuma Allah zai muku gabara sai ya idan kankare muku zanubanku ya muku gabara wallahu shi Allah kabirun masani ne ma ta'amaluna da abin da kuke aikatawa sadaka iri biyu ce akwai sadakan dole farilla kenan zakka akwai sadakan da ba dole ba shine taimakon miskinai taimakon makerai taimakon marayu taimakon gajiyayyu to irin wannan ita ta zakka a yi ta a bayyane ya fi kar a boye domin kafin da zakka a bayyane kawo da tuhuma shi wane ko yana fita zakka ko baya fitarwa don ka fitar bai riga ka huta da tuhuman jan uwanka musulmi kenan su tuhume ko kana zakka ko ba ka zakka na dai kenan na biyu kuma ka koya wa waɗanda suke hana zakka a wani ya fita zakka ya rabar ni ma zan fita da dauka ka koya masa kenan kuma wani bai tuna ya bayar ba kai ka tuna masa wani gwada bai niyan zai bayar ba kaga ka koya masa to bayarwa a filin yana da amfani musamman in zakan wajibi ne kaga kafin da kanka cikin tuhuma kuma ka koya wa mutane aikin alheri ka da da mutane daga baccinsu su ma sun tayi sun ba da zakkansu amma in ka dawa ne ka bayar a ɓoye ya fi domin ya fi kai ka nesa ga riya nesa ga ɓacin ran wanda aka taimaka domin mutumin da aka taimaka masa in an ba shi a ɓoye ya fi masa mutunci aka a ba shi idan mutane wato dole dogara a kowa kai lakum yin haka din ya fi muku alheri in gafi rankum min zai ya dikum Allah ce in kuna yin haka zai gafarta muku zunuban ku wallahu Allah kabirun masani ne ma ta amaluna da abin da kuke aikata ko a bayyane ko a koyi
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أليس عليك هديهم manzo Allah yana damuwa in ya ga mutane ba sa karɓar musulunci baya da yakan damu har ma Allah ya da Allah ka ba ta un nafsaka Allah ya kunu mu'mini kai wa azin kai wa azin ba a karba an musulunta din ba da haka kashi kanka ne don bakin ciki kai hakuri to sai Allah yake lissa ne ka hune kai naka isar da aikan Allah ne kai wazi kai bayani shine naka shiryar da mutane wanda yana hannun Allah Ah, kamar dai daki ne mai sakata ta ciki da kuma kwado ta waje kwado ta waje in aka bude amma ba cike ba ja ta gada ta ciki ba da kuma ba za ta budu ba abin da yake koye na hannun Allah Allah ne yake bude zuciyoyi annabi da malamai magadansa kuma sun suke balle kwado ta waje iyakansu cire kwado idan Allah ya ja ta kada sai wazi ya shiga cikin zuciya in Allah bai ja ta kada ba bude kwadon ba zai amfani ba Allah ke ce masa leza alaika hudu wannan kenan ko kuma a'a in an zo ba da sadaka akan ware ja ba musulmi kara ba waɗanda ba musulmi ba sai aka ce to ai su waɗanda ba musulmi ba a ba su ai shiryarwa tana hannun Allah walakin nan lashi Allah ya haɗe shi ke shiyar da manyan sha'u wanda ya ga damar hidayar da shiryar da shi ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من شاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أدو أبن دو كباير نار هيري نصدقا فلأنفسكم كني وكم كنيكم وزباير وكوك أنفاني كنكو وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي داما كنا بعد صدقا نيب دون نيبهم yardan Allah kuke ba da sadaka saboda haka abai wa musulmi abai wa wanda ba musulmi ainihin an ba saboda Allah وما تبقوا من خير ولأنفسكم وما تبقون إلا ابتغاء وجه الله وما تبقوا من خير يوفى إليكم أبن دو كبار سبوة الله الله زي بياك لا دانسا وأنتم لا تظلمون الله بزي بزي رجي مكو لا دان صدقكم
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأن- وما تنفقوا
عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير ولا يأخذكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله إذا كفار سلكا كفار فكيرا مهاجرين za a samu wani lokacin muhajirun fakirai wanda suke sun dawo sun bar garurukansu musamman sun bar makka sun bar gidajensu sun bar dukiyoyinsu sun bar danginsu sun gawar da wasu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wurin kwana su ma sai masallaci sai duk mutane sun kawo sadaka ake rarraba musu wani lokaci za su kai ma mutum ɗari hudu shugaban su abu huraira a lokacin da ya musulunta yake raba musu annabi za a raba musu lil fuqara ga fakiran nan allazi da uziru wanda aka zare su fi sabilillahi saboda Allah la yastati'una darban bil ardi wa za su yi fatauci a bayan kaza ba kullum suna masallaci suna haddace alqur'ani suna iri da azumi suna kwana sallah suna koyon alqur'ani suna koyon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin su kenan ba ba za su iya yin fataucin neman abinci ba لا يستطيعون تربى بذرياتهم والجاهد أغنياء har ba wanda bai san halin da suke ciki ba ina tsammanin su mawadata ne shi yasa ba sa bara ba sa nemo abinci minat ta'afu saboda kamewan su tarihun bisibiyar daga ganin su ma za ka iya gane su su wannan muhajirin din da ganin su za ka gane su da sifofin su لا يبتدئ تعريف اليوم لا يسألون الناس إلهاما ba za su ga suna bin mutane suna bara suna roƙo suna nanna cewa ba amma duk yi zo mai khairi da abin da gaba na sadaka yau kwai laifin Allah zai ba ku ladarsa amma duk yi zo mai khairi da abin da gaba wa inna lazari Allah alimun masani ne biyi zai saka muku shi
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فله أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيدنا علي باشي da kuɗi sai ya kokari ya aiki aikin lada sai ya samu dirhami guda hudu da ya samu dirhami guda hudu sai sai ya ba da shi sadaka da rana ɗaya kuma ba da shi sadaka da daddare ɗaya kuma ba da shi sadaka a boye sadaka ɗaya kuma ba da sadaka a bayyane a cikin wannan lokacin guda hudu ka ya ba da sadaka kenan sai Allah ya saukar da yabonsa a cikin wannan aya wannan kenan ko kuma a ranan da annabi ke kwadaitarwa a kawo dukiya wanda za a tafi yaƙi a kawo dukiya taimakon yaƙi Inna Umar ya rungumo dukkan rabin dukiyarsa gaba ɗaya, rabin dukiyarsa gaba ɗaya ya rungumo ya bayar. Annabi ji a'a Umaru ka ko baro iyalanka wani abu a cikin dukiyar ga ji a'a na raba ta kashi biyu ne na kawo rabi na bar musu iyalan na kuma rabi. Sai na Abubakar ya zo ya rungumo duk abin da yake da shi gaba ɗaya ya kawo shi ya kawo taimakon ja. abubakar akwai abin da ka rage wa iyalanka ce na bar musu Allah ya rasu lallahi annabi ce bi hada fadalakum abubakar da wannan ne abubakar ya bi mutane da abu ne wanda yake yayi karfi a cikin zuciyarsa na imani da Allah da ya bi mutane sai da shi ne allazina yunfiquna wadaw da ne wanda suke bayar da dukiyar saboda Allah billahi da daddare wannan hari da rana sirrin aboye wada ne da bayyane waɗanda mutane wa lahu ajrun inda rabbihim ladan yana wajen Allah ubangijin su wala qawlun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro gare su babu kuma bakin ciki gare su wannan an hada dukkan lokacin guda hudu na sai na alilin kuma da lokacin da umaru ya bayar da lokacin da abubakar ya bayar wala qawlun alaihim wala hum yahzanun الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موئزة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا waɗanda suke cin kuɗin riba kuɗin riba wato riba akwai riba saboda ƙarin lokaci akwai riba saboda ƙarin biya idan ka ce za ka ba mutum bashin naira ɗari amma da sharaɗin in zai biya ka ya baka ɗari da ashirin ko kuma wannan na ƙarin a ƙarin biya kenan ko kuma a'a lokacin da zai biya ya yi ya biya ka sai ya ce shi ba zai ba shi da abin biya yanzu shi to in ba ka da biya kullum gari ya waye zan kara maka kudi a kan kudin na riban na sa'an kenan to shi kenan duka riba ne dai na karin kudi wajen biya na karin lokaci a kara kudi duk dai riba ne amma kamar yadda waɗansu ke zato riba ɗin ba haka ne riba ba idan ka sayi kaya ka je sayarwa duk yadda ka sayi da kayan komai yawan riban sunanta riba ba riba ba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikin sahabbai ya je da dinari annabi ya aike shi ya sayo masa rago ya je ya sayi rago zai sayi rago a kasuwa ya sayi rago na dinari guda yana dawowa ana kai rago ana kai rago sai rago ya kai dinari biyu a hanya sai mutumin ya sayar da ya sai ya koma kasuwa ya sake sayan rago na dinari guda ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga dinari ga rago ya ce yaya aka yi ya ce ya rasulullahi da farko na je na sayi rago to ina dawowa ana tayawa ana tayawa har aka taya dinari biyu sai na sayar sai na koma kasuwa na sayo na dinari guda na kawo maka kuma dinari ba ce Allah ya sa maka albarka cikin saye da sayarwarka kaga nan rabi guda ce na aka kara amma duk bai zama riba batun da ke saye da sayarwa ne babu ajali a ciki ba karin biya a ciki الذين ياكلون الربا ما تشم كل الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس بذات تاج وزين تاج وند الجري يبغي شيء ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi ya zama mahaukaci don haka masu riba suke tashi illa kama ya kuma da ya tabbata wani shaitan min almas yana yana buge buge yana tashi yana faduwa yana buge buge yana tashi yana faduwa saboda iblis ya buge shi ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا abin da yasa aka yi musu wannan sun ce ai hana riba ai hana ciniki ne da ciniki da riba ai duk abu ɗaya ne to kaga sun saba wa Allah kenan da suka canja masa hukunci la yaqumuna illa kama yaqumu la tasabbutun shirarun mas dalika wannan qalu inna wal bai'u mithlu riba a wahalar lahul bai a haramar riba ai Allah ya halatta ciniki saye da sayarwa amma ya haramta riba amma jawo mawai dubin rabi fanta yi duk wanda wa'azi ya zama daga Allah sai ya hannu ya daina cin kudin riba wadda ma salaf abin da yake nasa ya na farko ya zama nasa wa amurhu ila Allah al'amarinsa kuma yana ga Allah a lahira ko ya masa gafara ko kuma ya masa hukuma amma da idan ya tuba daga cin riba to kudin sa asali na asali zai za a bashi na riba din kuma sai ya bari ba zai karba ba famuru ila wa man ada amma duk mutumin da ya koma cin riba bayan an yi masa wa'azi ya gane ya koma cin riba ya ki bari bayan da kai mun lahu wani ada ba ulaka zabu ne duk wanda ya koma cin riba bayan an masa wa'azi ya ki ya koma cin riba wula ka waɗannan mutane su ne azabun neri ma abuta shiga wuta wasu kari nuna za su dawo mani a cikin wutar
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل
الصدقات الله لا يحب كل كفار أثيم يمحق الله الربا Allah zai shafe albarkar riba da mun ce idan mutum ya ba da bashin naira ɗari ya ce za a biya shi ɗari da ashirin kamar da ake cewa sule a sule da taro to kaga kuɗi ya ƙaru kenan ya samu ƙarin naira ashirin akan naira ɗari amma wannan naira ashirin din da naira ɗari duka Allah zai shafe albarkar su zai zo kawo babu wa yurbin sadaqati ita kuma sadaka in ka ba da guda ɗaya sai a biya ka guda goma har ma a wuce a biya ka ɗari bakwai har ma a wuce a dindinka maka ya magun lahun riba wa yurbin sadaqati Allah yana ƙara sadakoki fiye da yadda suke a da daga ɗaya a biya ka goma a biya ka ɗari bakwai a biya ka ninki ninki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ba da sadaka kamun ta isa hannun miskini ko bakiri ko maraya sai ta isa hannun Allah sai Allah ya karɓe ta yi riga renonta yi riga renonta kamar yadda ɗayan ku yake renon ɗan dokinsa haka Allah yake raya sadaka loma ɗaya kamun a jima sai Allah ya mai da ta kamar dutsen odu saboda ƙara ta saboda haka aka yi shafi albarkar riba an ƙara an ƙara sadakoki kuma wallahu la yuhibbu kulla kafirin nasib wannan ba za a gane ba sai an je gona wajen noma wajen noma wannan ya shuka ko gero ko dawa da aka zo shuka da aka yi shuka sai aka zo noma sai aka ce sai an yi cira a cire bata uku uku in dawa ce ya bata bakwai bakwai in gero ne to kaga wanda kake cirewa kana zubarwa din nan sai wani ya ce ga ai wannan ai asara ne ka shuka abu da ido da hannun ka kuma ka komo kana cirewa kana zubarwa kar kar ai haka to wanda ya bai bai ciro ba din nan idan kaka ta yi ba abin da zai samu sai duk sai su zama ciyawa amma wanda ya cire ya bar guda uku uku in dawa ce ko bakwai bakwai in gero ne shi ne zai samu mai yawa gashi ya cire ya zubar amma wanda ya bari kaɗan ɗin ya yi albarka ya zama da yawa wurbin sadaqat wallahu allah la yuhibbu baya son kullu kafirin dukkan mutum mai yawan butulci asimin mai yawan ɗaukar zulmi
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون cewa za a rushe albarkan kudin riba za a sa albarka cikin kudin da aka bayar na sadaka amma innal ladina amanu sani waɗanda suka yi imani da abin da Allah ya aiko annabi da shi duk gaba daya wa abidu salihati suka aikata ayyuka masu kyau waɗanda aka kwadaitar wa qamu salata suka tsaye da sallah domin sallah sharadi ne cikin karban ayyuka wa ta zakata kuma suka ba da zakka karban ba da zakka din ma sharadi ne domin wanda baya ba da zakka zai mutu zai rayu na musulmi randa zai mutu zai mutu kafiri innal ladina la yutuna zakata wa hum bil akhirati kafirun duk wanda baya fita zakka ran da zai mutu ya zama kafiri wa qamu salata sun tsaye da sallah wa atawu zakata sun ba da zakka da mu ajru bi inda rabbi wadannan kam ladan sallar su da ladan zakkan su da ladan imanin su da ladan kyawun ayyukan su yana nan a wurin Allah ubangiji su wala qawmun alaihim babu tsoro gare su wala hum yazanuna ba bakin ciki gare su
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا كل لوكacin da Allah ya wannan kira ina kiran duk duniya ne gaba daya mutane da suka yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon sa akwai har ƙarshen duniya ya yi wallazi na amanu ya kuwa dauka imani da Allah da abin da Allah ya daukar annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullah ku ji tsoron Allah cikin dukkan lamuran ku wa zaru ma baqi min riba ku bar abin da ya zaura na kudin ku na riba in kuntum mu'minin a lokacin kudin riba ya taru akan waɗansu mutane a Makka kudin riba a kudin asali an biya amma kudin riba yana ta hawa yana ta hawa da Allah ya saukar da haramcin riba sai aka kai musu a sarkin da annabi ya fara dawa a makka sunansa akka aka aika masa aka ce to a ce waɗannan mutanen da ake bin bashi amma kuɗin na riba ne sun riga sun biya asali na riba din nan a zubar da su ba sauran riba ittaqulla ku ji tsoron Allah wa zaru ku bar ma baki min riba abin da ya zaura kan mutane in kuntum mu'mini in kun yadda kun yi imani wa zaru ma baki min riba in kuntum mu'mini fa in lam taf'alu fa'anu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la تظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون آه، يا قوم مؤمنين وجدت الله ku bar kuɗin da suka hau kan mutane na ku na na riba wanda kuke musu bashi amma na riba ne ku bar musu in kuntum mu'minin in kun yi ima in kun zama dai masu imani na gaskiya ne wai da ruwa ba ke wani riba in kuntum mu'minin fa illam tabalu idan kun ki bari fa fa'adanu bi harbin min Allah wa rasuli an sanar da ku Allah da manzon Allah za su yaƙe ku a lokacin mutanen makka da wanda abu ya shafa kamar da su ake amma ana yi da duk duniya ne gaba daya fadirin kusan bi harbi min Allah akwai yaƙi daga Allah wa rasulihi da manzonsa wa in tubtum amma in kun tuba kuka yafe musu fa da kun ru'usu amwalikum kun asalin kuɗin ku da kuka bayar na ku ne na riban ne za ku zubar ku tuba ku bari la tazlimuna wa la tuzlamuna ba za a zalunce ku a riba daga cikin awar kudin ka doka bayar ba wa la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba za ku yi zalunci a ce kudin ku sun haifi kudi a kudin ku a ce kudin ku sun haifi kudi ba za a yi muku haka ba ko ba za a zalunce ku a ci wani abu a cikin uwar kudin ku doka bayar ba la tazlimuna wa la tuzlamuna saboda haka abubuwan da suke wata duniya yanzu gaba daya suka hana ta zaman lafiya guda biyu ne kudin riba na bankunan duniya da zagin waliyai da ake yi allah bai taba cewa zai yaƙi wasu mutane ba sai mutum duk duniya waɗanda yake yaƙa ya ce wa illam tu'alu fa zanu bi harbin min allahi wa rasulihi ko ku bar ku yafe kudin riba in ba ku yafe ba to an sanar da ku Allah da annabi za su yaƙe ku man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi zan yaƙe shi to ya kuwa ya kuwa na Allah guda biyu na su na duniya zaman lafiya ga zagin waliyai da ake yi da kafir da musulmi da kuma kudin riba na bankunan duniya sun suka hana zaman lafiya ai aka ce amerika za ta yaƙi waɗansu mutane a najeriya ai mun kare balle allah yana yaƙa wasu mutane a najeriya muna cikin najeriya a sidar ɗaya watakila a gari ɗaya watakila ma a unguwa ɗaya watakila ma a gida ɗaya na zaman lafiya saboda haka muke samun wahala allah ke haɗa mu da bala'o'i iri-iri saboda yaƙan mutane da suke yaƙan waliyansa muka muna cikin mu jama'ar saboda haka wada take samun mu ga kudin riba ga zagin waliyai wayannan su suka hana zaman lafiya Allah yake yaƙan mutane saboda su فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدوا إن كتوبا فلكم رؤوس أموالكم za a mayar muku da uwar kuɗin ku la tazlimuna ba za a bari ku zalunci mutane ba wa la tuzlamuna ku kuma za a zalunce ku ba
wa in kana zu usratin fanadratun ila maisura wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun
وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن أكذا ممتن يا دوكي باشي kun sa ranar da zai biya sai ranar ta zo ranar sai ta zo masa kamar ran da ya dauki bashin ran da yake da matsuwa ya dauki bashin yau din ma da haka ne zai biya sai ya zama hakan nan ya za a yi da Allah ce fanaziratu ku ba shi dama idan fanaziratu la bai tsoron ku ba shi dama har lokacin da ya samu sai a ƙara lokaci kenan har lokacin da ya samu ba za a ce ai tun da an ƙara lokaci za a ƙara kuɗi ba wa in ƙara zuwa surati in aka samu wani mutum mai matsuwa lokacin biyan da ya yi amma ba shi da kuɗin biya fanaziratu ku saurara masa ila mai suratin har zuwa lokacin yarwarsa wa an tasaddaku amma da za ku bi shawaran Allah shi mutumin nan yau yau ne ya kamata ya biya yau ma mazuwarsa ta yau din ta bi da ranar da ya dauki bakin ya za ku yi ku saurara masa zuwa lokacin da ya samu ko ko ku yi sadaka ma shi da nan na bar maka abin sadaka Allah ce haka ya bi kaje na bar maka shi sadaka ma haka in ya bi wancan sadaku khairul lakum kuma da shi sadaka ya bi muku in kuntum ta'lamu da da kun san abin da zai faru to ka ba da sadakan yadda kai sadaka da abin da kake bi ba shi din ya bi ka saurare shi sai ran da ya samu din
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wannan aya ita ce ayan ƙarshe da aka saukar wa manzon Allah kusan cikin rayuwarsa daga ita sai dai kiza ja'a su ne ayoyin ƙarshe bayan su a manzon Allah bai yan kwanaki ba yan kwanaki ya rayu sai ya bar duniya wata ku yawan ku ji tsoron wata rana turja'una fi da za a mai da kofi a cikin ranar idan lahi zuwa ga Allah duk wajen da ake ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah din nan ku ji tsoron wata rana za a mai da goba yadda aka kawo ka a duniya kai kadai in ba ta waye ne ku ba haka za a kunsa ka barin kyalle wata rana a sa ka cikin rami baka da komai baka da kowa sai aikinka sai Allah to ka ji tsoron faruwar wannan rana da za ta zo dole dai kuma za ta zo tun yawo na fi za a mai shi ku fihi a cikin wannan ranar kiran Allah zuwa ga Allah wata ku yawan tun yawo na fi la su mata wafa kullu na a lokacin ne za a biya kowace rai ma ka sabat abin da ta aikata ta tsorota wata ku yawan tun yawo na fi la su mata wafa kullu su ma ka sabat wa wura yi zalamuna ba za a zalunci mutane ba kowa za a biya shi aikin da ya gabata
tambaya cewa Allah kara mace mu lafiya mene ne hukuncin mace da take masa wa mijinta cewa ya tafi ta ba tare da wani dalili ba ina tambaya
mace da damu mijinta da ke ni da ke ni ba kyau ba kyau sai dai inda dalili dalili ko yana matsa mata yana hana mata abinci yana hana mata haƙƙinta na kwanciya yana damunta da fitinu to ta rasa jin daɗi har rasa jin daɗi ne ya matsa mata har tana ce ni dai ka sake ni ni dai ka sake ni kai ka samu lafiya ni ma in samu lafiya amma ana zaman lafiya ta dame shi da ka ba takarda ka ba takarda wannan ba shi da kyau idan ya yi fushi da ita dare da ya kwana da fushi da ita mala'iku za su kwana suna tsine mata
kuma Allah zai tambaya ta biyu mai tambaya na cewa mutum ne ya karanta wazifa da laziminta sai kuma can daidai alwala ya zai karanta wazifan ko da lazimi a mako da hukun lafiya a cewa ya yi
mutum ne ya yi alwala ya yi lazimi ya yi wazifa to daga baya kuma sai ya sake alwala ya sake lazimi ya yi wazifa to mantawa ya yi ne ya ce wanda ya yi ya manta da ya yi ne koko da gangan ya yi ya ƙara ya fara ne a mako da hukun lafiya a in ya ƙari da ya ƙari da gangan a wazifa ya yi nafila amma lazumi ba a ƙarawa domin shi dama shi shi ne babba cikin harkar tijaniya din idan mutum ya yi wazifa da mutane sai ya ga wasu mutane suna taro za su yi wazifa kana iya shiga cikin su ku sake yin wazifa ɗaya wazifa sai ta zama nafila in ma kai ne kai wazifa sai kai shakka bari zan sake wata wazifa ni ban gane wata nan yin ba wannan ma sai ta zama nafila eh amma lazim shi ba ba wasa da harkokin dai
tambaya cewa wai shin har yanzu ana samun makamun wasiya kamar yadda wani ke da cewa wai shi kauce ne shi ne ke tambaya ana samun makamun wasiya har yanzu wani mutum da yake da wani shigausi ne yana gani yana yana saboda kar a bar mu a baya mu je mun masa mu baya ba yana ina ne wato wuraren da Allah ya ajiye a cikin halittarsa wurare biyar ne guri ɗaya ba kowa ba komi a wurin sai Allah zalla ana kiransa huriyatu zati ba mai zuwa wurin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma zuwa yake wurin daga nan kasa da wurin ana kiransa alamul lahuti shi ma hawa biyar ne to daga nan sai manyan annabawa guda hudu nan ko guda biyar din nan annabi Muhammad da sauran annabawa guda hudu nan Ibrahim da Musa da Isa da Nuhu sai kasa da su akwai inda annabawa manzanni wanda Allah ya aiko wanda in ka cire annabawa guda biyar din akwai su su da su dubu ɗari da ashirin da hudu nan kuma sai a sake ware ɗari uku da goma sha uku ga wanzanni haɗi da wancan guda biyar ƙasa da su kuma akwai wani wuri da ake kiransa a alamul jabaruci nan kuma mala'iku ake samu sai dai kuma khatmul auriya sai kuma sahabbai ana kiran wurin alamul arabul jabarut to kasa da wannan wuri akwai wani wuri da ake kiransa arabul malakut shi kuma nan ake ajiye manyan sahabbai da manyan waliyai da sauran bayin Allah hawa hawansu in an dawo kasa inda za a komo inda muke nan wanda kowace halitta tana nan da jikinta da jininta da gashinta da burgunta ana kira wurin alamun nasu wuti to wannan wurin akan ajiye wani daga cikin bayin Allah a hubiya ta alamun nasu wuti din ya zama shi ne mai kula da dukkan halitta Allah wadda take kasa da shi ya zama shi ne ake kiransa kudbul aqdabi ko ghawzul aqwadi al khalifatu alillahi to wannan mutum zai zauna gurgudun shekarunsa da suka saura domin akwai wanda a nawawi saura awa uku kawai zai mutu sai aka nada shi an nada shi bayan awa uku ya mutu akwai wanda ya shekara talatin a wurin yana gurgu da grabi zauzul abawazi shi ne a kaliban shehu tijayin na biyu to duk wanda ya zauna a wurin ɗan lokaci ne zai zauna gurgurun yadda aka diba masa amma wurin baya rabuwa da mutum wanda yake ɗauke da alam gaba ɗaya an taɓa zuwa za a yi wa shehu aiki a faransa aikin ido aka nemi wanda ya fi kowa ƙorewa a cikin aikin ido a duniya aka samu mutum guda biyu a wannan kahuri ne mai addini wannan kahuri ne wanda ba shi da addini shehu ya ce to a sa wanda ba shi da addinin domin ba da abin da ke kishi to da ya zo sai aka ce to za a ɗauke maka numfashi yace numfashi na a ɗauke ai ba zai yiwu ba yace me zai hana yace a ba zan sa maka baki cikin aikin ka bane ma kar ka samu baki cikin aiki na ka lokacin shaudi shine burbur aqdabi rawsul abwasi to an ɗauke masa numfashi ba mutuwa yayi ba to in tun da bai mutu ba za a kawo wani ba za a kawo ba kuma baya nan za a zauna haka ba matokari a cikin halitta saboda haka shi gudu da kramin rose abu ba su yi matokarin halitta ne masu jiki da wadda allah ya sa a hannunsa amma a hubiya ta ta ta hubiya gaba ɗayanta annabi ne sallallahu alaihi wasallam ke wurin shi ke tsakanin zatin allah da halitta allah gaba ɗaya in an dawo huriya ta arewa jabaruti kuma katmu dauliya sirru sirrul ka'inati shine zai zauna a wurin tsakanin halitta tsakanin annabawa da mala'iku shi zai zauna a wurin koyaushe shi yana wurin aka yi hazo kuma huriya ta alamul ta alamul malakuti to akwai kurbin da yake zaune wurin dindindin baya canjawa kaman khatmu wancan na annaba da khatmu wannan na wilaya da kuma wa khatimatul aqdab farfar da musamiya kamar shi wannan ana canja shi wanda aka ce shi sosul akwai na kuriyatu alam na nasu bismillah to Allah ya mana gabara Allah ji gaba Allah ji iyaye mu da iyaye iyaye mu da madan mu da madan madan mu Allah sa ka shi mana da alheri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu da addini mu Allah kiyaye mu da kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah kare kafirci Allah ta rike musulunci Allah sa mu gane Allah biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiya mu da kasar mu Allah sa mu zauna lafiya bismillahir rahmanir rahim Allah ya madari duniya da lahira Allah kiya mu sharri duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin fatiha salatul fatiha ya kana abu ya kana sayyidina ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا والخاتم لما سبقنا في الحج لك الهادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين